ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau bakwai ko ga watan jumadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan uku miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilus sayyib min alwabilus sayyib min alkalimin tayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullah wannan shine darasinmu na 25 malam yace faslun wa inna ma yaqwa al-'abdu ala hudurihi fi as-salati واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار anan malam zai yi magana akan abin da zai karfafa zuciyar bawa wajen halarto da ita a cikin sallah abin da zai karfafa bawa wajen halarto da zuciyarsa a cikin sallah da kawar da tunani da waswasi daga zuciyarsa bala yace wa inna ma yaqwa al-'abdu ala hudurihi fi salati wato bawa yana samun karfi wajen ya zama ya halarto da zuciyarsa a sallah washtighalihi fiha bi rabbih azza wa jalla zamana a cikin sallarsa kadai ya shagalta ne da ubangijinsa mai girma da buwaya yana samun haka ne idza qahara shahwatahu wa hawa idan ya murkushe sha'awarsa ya murkushe san zuciyarsa wa illa fa qalbun ghalabathu ash-shahwatu wa asarahu al-hawa idan kuwa ba haka ba to dukkan wata zuciyar da sha'awa ta murkushe ta ta ci galaba akanta wa asarahu al-hawa san zuciya ya daure wannan zuciya wawaje da shaitanu fihi maka'adan ta makana fihi shaidan ya samu gurin zama a ciki da ya zauna daram kaifa ya kulusu min alwasawis wal afkar to ta yaya wannan mutumin zai iya kubuta daga dukkan wani waswasi ko ko dukkan wani tunani malam yana cewa a lokacin da bawa zai iya rinjayar zuciyarsa da sha'awarsa zai rinjayi soye-soyen zuciyarsa ya rinjayi sha'awarsa to a lokacin ne zai iya halarto da zuciyarsa yayin da yake sallah a lokacin ne zai kasance a sallarsa babu wanda ya shagala da shi sai ubangijinsa amma da zarar bawa ya bari zuciyarsa ta ci galaba shan wato sha'awarsa ta ci galaba akan zuciyarsa ta rinjaye zuciyarsa san zuciyarsa ya riga ya ya daure wato zuciyarsa to a irin wannan hali shaidan zai samu matsuguni a cikin zuciyar bawa ya zauna zama sosai a irin wannan yanayi kuma bawa ba yadda za a iya kubuta daga wasu wasi ko ya iya kubuta daga dukkan wani tunani saboda ka sai bawa ya kasance ya danna dukkan wani abin da zuciyarsa take sha'awa ya yi watsi da soye-soyenta yayin da yake sallah sannan zai iya samun nasara da zarar ya sakar mata ya sakan mata ragama to babu shakka shedan zai samu matsuguni a zuciyar da zarar shedan ya samu kuma matsuguni a zuciyar bawa to dole ne zuciyar bawa ta cika da suwasi ta cika da wani tunani na daban wanda ba shi da alaka da abin da yake yi da sallah domin kamar wanda aka sani wasu wasi shine babban makami da shaidan yake amfani da shi domin ya karkatar da bawa ya karkatar da zuciyarsa shi yasa Allah ya sifanta shi da suwaswasi allazi yuwaswisu min sharri alwaswasi alkhannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas to zai samu gindin zama gurin zama a cikin zuciyar bawa da zarar kuma ya samu ya zauna to zai zaro wannan kansakalin makamin nasa ya ci gaba da barna a cikin zuciyar bawa ya tsar masa da wasu wasi ya ta tuno masa da wasu abubuwan da ba zai tuna su ba ba don ya shiga sallah to ba da cewar qulubu salata zukata uku ne qalbun khalin min al-iman wa jami'il khairi فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن ما ليش زكاة إلي أكني قلب خال من الإيمان أقول زوجي أنت تكي تاو فنت دق إيماني وتباب إيماني تكنت كوكنا وجميع الخير باب دكن والنوع إلى الخير أتكنت فذلك قلب مظلم توانا اتشي أنت تكي تكنده كرن kad istaraha ash-shaytanu min ilqa'il wasawisi ilayhi shaytan ya huta ba shi da buƙatar jefa waswasi a cikin irin wannan zuciyar li'annahu qad ittakhadahu baytan wa watanan domin ya riga ya mayar da wannan zuciyar ta zama masa gidansa ta zama masa garinsa wa tahakkama fihi bima yurid zai yi abin da ya ga dama da wannan zuciyar wato zai sarrafa ta yadda yake so wata makka da fihi gayatar tamakkun zai samu kafuwa iya kafuwa a cikin wannan zuciyar alƙalbu sani mala ce zuciya ta biyu ƙalbun wata makka da minhu gayatar tamakkun alƙalbu sani ƙalbun ƙadistanara bi nuril iman wa auka da fihi misbahahu lakin alaihi zulmatu shahawat وعواصف الأهوية فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارة ما لن يتشي القلب الثاني zuciya kuma ta biyu kalbun qad istanara bi nuril iman zuciya da ta haskaka da hasken imani wa auqada fihi misbahahu wanda ya kunna fitilarsa a cikin wannan zuciya lakin alaihi zulmatu shahawati wa awasiful ahwiya sai dai a cikin kuma zuciyar akwai wani abu na duhun sha'awa da guguwar soye-soyen zuciya akwai hasken imani wanda yake kyalkyalawa a ciki sannan kuma baya ga haka akwai wani abu na duhu na sha'awa da san zuciya a ciki falishaibanu hunaka iqbalun wa idbar to anan shaidan yana da gurin kai kawo yana gurin kai kogo wa majalat yana da gurin yawace yawace wa maqami'u yana da guraren da zai sa kwadayinsa da tsammaninsa falharbu duwalun wasu jari wato yaƙi yau gare ka gobe ga abokin gabanka yau nasara gobe ba nasara wato mala ya ce wa takhtalifu ahwali hadha sinfi to halayen wannan nau'i na zuciya yana samun shan bamban bil qillati wal kasra wajen yawa da wajen karanci da yawa faminhum man awqatu ghalabatihi li aduwwihi akthar daga cikin masu irin wannan zuciya akwai wanda lokutan da yake samun galaba akan abokan abokin gabansa su suka shi yafi yawa wa minhum man awqatu ghalabati aduwwihi lahu akthar akwai kuma wanda lokutan cin galabar abokin gabansa akan sa shi suka fi yawa wa minhum man huwa taratan wa tara akwai wanda kuma wani lokaci wani lokaci wato mala abin da ke cewa wannan zuciya nau'i na biyu ita ce zuciyar da akwai hasken imani a cikinta akwai fitilar imani a cikinta tana ci amma kuma a wani rukunin kuma akwai duhu duhu irin na son zuciya duhu irin na sha'awa to shedan a gurin yana da inda zai dan fake kuma ya rika kai farmaki wani guri saboda haka yana da inda zai fake inda yake da duhu sannan ya rika kai farmaki inda haske yake saboda haka akwai gurin kai komo ya kai hari ya kuma komo inda zai samu mafaka a cikin zuciya daya to mai wannan zuciyar mai irin wannan zuciyar malam ya ce to wato sun sha bamban akwai wanda hasken da ya fi yawa yayin da hasken ya fi yawa to zai zama ya fi cin galaba ko da yaushe akan abokin gabansa ko da kuwa akwai wasu 'yan lokuta da abokin gaban nasa zai ci galaba a kansa akwai kuma wanda duhun shi ya fi yawa saboda haka abokin gabarsa zai fi cin galaba a kansa sautari akwai kuma wanda daidai wa daidai nan nan nan nan saboda haka wannan zuciya ta ɗara ta farko ta farko gaba ɗaya ba alheri a cikinta amma wani akwai alherin sai dai alherin ko dai ya zama shi ya fi yawa ko ya zama shi ne kaɗan to gwargwadon yawansa ko ƙarancinsa gwargwadon damar da shi kuma shaidan zai samu a lokacin na kai kawo da ɗan tsalle-tsallen da zai a ciki to mala ya ce alƙalbu salis zuciya ta uku ƙalbun mahshuwan bil iman zuciyar da ta cika makare da imani kadista na rabi nurin iman ta haskaka da hasken imani wankasha'at anhu hujubu shahawat wa aqla'at anhu tilka adh-dhulumat falinurihi fi qalbihi ishraqun walidhalika al-ishraqu iqadun law dana minhu al-waswas ihtaraqa bih فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا على ذرة وغفلة وخطفة وقد مثل ذلك بمثال الحسن ما لن يتشي القلب الثالث زوتي أن تأكو إتشي قلب محشو بالإيمان زوتي أن تكي ما كرد إيماني قد استنار بنور الإيمان زوتي أن تحسكك دهسكين إيماني wankasha'at anhu hujubu shahawat dukkan wasu shamaki wani shamaki na sha'awa ya kau gabarin wannan zuciya wa aqla'at anhu dhulumat dukkan wani duhu ya gushe gabarin wannan zuciya falinurihi fi qalbihi ishraq wato wato hasken da yake cikin wannan zuciya yana kyalkyali yana haskakawa وللإشراق ولذلك الإشراق إيقاد sannan shi kuma wannan hasken mai haskakawa yana ruruwa kamar wuta laudana minhul waswasu ihtarak da waswasi ko mai waswasi afwan alwaswas alwaswasi ne shedanin da zai sa waswasin da zai matso kusa da wannan hasken to zai iya ya kone ya babbake wannan hasken zai babbaka shi fa huwa kas-sama'i allati hurisat bin nujum wannan zuciya tamkar sama farfajiyar sama ce wacce aka tsare ta aka sa mata tsaro tsauran tsaro ta hanyar ajiye taurari waɗanda suke jifan shaidanu falau dana minha shaytanu yatakhattaha rujima fahtara da a ce shaidan zai matsa kusa da ita ya ce zai ratsa ta ciki to za a jefe shi kuma zai kone walaisati sama'u bi a'zama hurmatin min almu'min malai yace to kaga dai sama ba ta fi mumini daraja a gurin Allah ba sama darajar ta bata kai darajar mumini a gurin Allah ba wa hirasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasati sama' gadin da Allah ta'ala zai yi wa mumini sai ya fi cika sama da gadin da zai yi wa sama wasama'u muta'abbadul mala'ika sama guri ne da Allah ya tanada domin mala'iku su rika ibada wa mustaqarrul wahyi guri ne da Allah ya tanada saboda a dinga biyo da wahayi a dinga wato matabbatar wahayi ta nan wahayi yake biyo ta nan Allah ta'ala yake zantar da mala'ikansa shi ko mala'ika ya ɗauko wahayi zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wa fiha anwaru ta'at a cikin ta akwai haske iri-iri na biyayya na da'a ga Allah saboda wannan ya ba wa samaniya wato wato wata daraja a gurin Allah kasancewar ta gurin da Allah ya tanada domin mala'iku su yi bautar Allah a ciki kasancewar ta guri ne matabbatar wahayi kasancewar ta guri ne da koda yaushe mala'iku suke raya shi da da'a daga wanda yake tsaye ibada sake nan tsayuwa sai wanda yake ruku'u ibada sake nan sai wanda yake sujjada ibada sake nan saboda haka suna tasbihi ba dare da ba rana wannan darajar ita ce ta sa Allah ta'ala kuma ya ba wa saman nan kariya da tsaro ta yadda shaidani ba zai iya kutsawa ta cikinta ba har ya je ya sato wani abin da ba a bukatar sai ya sata ya sato ji da zarar ya matsa kusa da ita to shi kenan zai ga an jefe an jefe shi da tauraro wanda wannan tauraro da za a jefe shi da shi idan har ya same shi to zai kone kurmus zai gama yawo wannan shine ya ba wa sama daraja kuma wannan shine tsaron da Allah yake yi mata sai ma da ce to ita zuciyar mumini bawan Allah mumini zuciyarsa fa matabbatar tauhidi ne a nan ne kalmar Allah kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam take samun mazauni matsuguni a cikinta wal mahabba san Allah da manzansa a nan suke a zuciyar suke wal ma'rifa sanin Allah da sanin sunayensa da sifofinsa da haƙƙinsa da girmansa a cikin zuciya suke wal iman anan imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira da kaddara da duk abin da Allah ya yi umarni a yi imani da shi na gaibi to a cikin zuciya abin a nan yake wafiha anwaru wafihi anwaruha a cikin zuciya akwai hasken biyayya ga Allah akwai hasken sanin Allah akwai hasken ma'arifa akwai hasken tauhidi a ciki fa huwa haqiqun an yukhras to kaga ashe gurin da yake da irin wannan matsayi da daraja wanda ya kunshi waɗannan abubuwa masu tsada ya kunshi tauhidi ya kunshi san Allah ya kunshi san manzon Allah ya kunshi sanin girman Allah ya kunshi imani da dukkan nau'ukansa babu shakka wannan guri shi ma yana da matukar tsada da daraja ya cancanta a yi gadin sa kamar yadda aka yi gadin sama saboda irin abin da ta kunsa na daraja to haka zuciyar mumini ta kunshi abubuwa masu girma da tsada kwarai da gaske da ubangiji ta'ala zai ba ta kariya da tsaro fiye da yadda zai ba samaniya kariya ce wa yuhfazu wa fa huwa haqiqun an yuhrasa wa yuhfaza min kaydil adu don haka wannan zuciya irin wannan zuciya babu shakka ita ce tafi cancanta a tsare ta a yi mata gadi a tsare ta daga dukkan wani kaidi na baki na bakin Allah فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة وخطفة ba zai iya samun wani abu na biyan bukatarsa ba sai bisa hanyar mamaya wato ya yi shammata ko lokacin da aka samu wata gafala ko kuma haka yi wabci abin amma ba a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali zai samu abin da yake so ba kamar yadda samaniya ai shaidanu suna zuwa su sato ji wani lokaci sukan iya cin nasara su dan tsira da wani abin da suka sata duk da cewa sautari ba sa kai ba sa kai labari haka shi ma mumini wani lokaci shaidan zai iya kai masa wafta ya iya fisgar wani abu ko yayin da wata gafala ɗin rafkanuwa ta bujuro masa ko kuma ya shammace shi za a iya samun wannan saboda tsoron Allah ba zai idan kana tsoron Allah ba zai hana a samu wannan girra da gafla ba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun saboda ka za a iya samun wannan to shine malam yace wa qad mathala zalika ko musila zalika bi misalin hasan an bayar da misali kyakkyawa akan wannan wanda misali ne shine zai kawo wa huwa thalathatu buyut ce gidaddaji guda uku na daya baitun lil maliki fihi kunuzuhu wa zakairuhu wa jawahiruhu wa baitun lil abdi fihi kunuzul abdi wa zakairuhu wa jawahiruhu وليس جواهر الملك وذخائره وبيت خال صفر لا شيء فيه فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق ما يجي مثال وانا مثال جدا فيه له بيت للملك جدا نفرقه نوان بسراكي نيمي إشادة ملكي fihi kunuzuhu ya ajiye taskokin arzikinsa a ciki wa zakhairuhu da taskokin dukiyoyinsa a ciki wa jawahiruhu da gwalagwalansa a ciki da haka dukkan wata ajiyarsa mai tsada da yake ji da ita a rayuwarsa a cikin wannan gida ya aje kuma gashi sarki ne mai cikar sarauta mai cikar iko tunda aka ce maka da sarki ne mai isa mai sarauta ka san ba yadda za a yi gurin da zai yi ajiya a bashi haka nan kawai sakaka dole cike yake da tsaro ba dare ba rana sojoji ne da 'yan tsaro da makamai cike a gurin ba kare sau da ka ba lokacin da za ka zo babu 'yan tsaro a gurin za ka matsowa kusa da shi abu ne mai wato gayar hatsari wa baitun lil'abdi gidan gida na biyu kuma na wani bawa ne bawa suka ce bawa kai ma kaga wani ne wanda la haula lahu wala quwwata ba ba shi kansa shi kansa na wani ne saboda haka shi kansa kadaran wani ce bare shi har ya tashi to gashi ya samu wani gida fihi kunuzul abdi yana ajiye taskokinsa a ciki waza sa'iruhu da dukiyoyinsa a ciki waje wahiruhu da gwalagwalansa duk kayan ajiyarsa mai tsada da ya dan samo ya farauto zai zo ya aje a cikin wannan gidan nashi walaysa jawahirul bariki wa zakairuhu amma fa ba kayan sarki yake karba ya je aje masa ba kayan sa ne shi saboda ka yan tsummo karansa da yan abu kudadansa duk dai wani abu nashi a cikin gidan yake zuwa ya aje wa baitun sai gida na uku kuma khalin sufu shi kuma wofi ne ba komai a ciki kango ne babu komai a ciki lashai a fili ba wani abu a cikinsa faja allissu li yasrik sai barawo ya zo don yayi sata ga gidaje uku ɗaya na cikakken basaraki ɗaya na wani bawa ɗan galabaitacce ɗaya kuma babu komai kango ne kufai ne ba komai sai zo zai sata malam ya ce famin ayi haya sarki ya zo zai sata a ɗaya daga cikin gidajen nan ina zai je ya sata nan to zai ba da ansa ya ce fa'in ƙulta malam ya ce idan ka ce min albaitil khali zai shiga gidan da yake kango kufai babu komai a ciki kana muhalin wannan magana taka magana ce marar ma'ana to me zai sata ba komai a ciki لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق gidan da babu komai ai babu abin da za a sata a ciki shi kuma sata yake bukatar da cewa aka yi zai zo ya ɓoye to ƙila ka ce shiga kango ya ɓoye shi ya zo ne da niyyar sata ya saci wani abu mai tsada da zai kudanci to kaga nan kango ne yana leƙa ya ga babu komai kaga ba abin da zai shigar da shi wannan guri wani haza ƙala ibn abbas qila ibn abbas radiyallahu anhu ma ce saboda haka lokacin da aka an taba cewa Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda aka ce da shi innal yahuda taz'umu annaha la tuwaswasu fi salatiha yahudawa sun suna cewa wai su suna sallah ba a musu waswasi abdullahi dan abbas yace fa ma wa ma yasna'u ash-shaytanu bil qalbi al-kharab yace me shaytan zai yi da zuciyar da take kufai zuciyar da take babu komai a ciki ta kwararrabe ta ruguje me zai je yi saboda ka zuciya ce daman shi ya riga ya mallaki wannan kayan sa ne ba ka mutum ya taba sata kayan sa ba mutum zai sata ya san da zaman sa dama wanda mun gama da kai saboda ka shi ba ba kai yanzu ke bukata ba wa in qulta yasriqu min baitil malik in ka ce kuma a'a zai shiga gidan mai sarautar ne yayi sata kana zalika kal mustahil mumtani ce wannan kamar abin da ba zai yiwu ba mai wahalar yiwuwa kamar ba zai yiwu ba wato ko za a yi sata za a ji za a yi kare jini biri jini wato ba karamin barawo ba ne zai dinkari wani kai ka taɓa jin an ce a shiga gidan sarki ko gidan gwamna ko gidan shugaban ƙasa to malam yace fa inna alaihi min al-haras wal yazaki ma la yastati'u al-lissu dunuwa min yace to akwai yan gadi akan a kofar wannan gidan sarki wal yazak yazak kalma ce farisiya tana nufin aljunud tana nufin aljunud ma a itariha wato a kofar gidan an ajiye masu gadi an ajiye sojoji da makamansu su ne al-yazak din ma la yastati'u lissu dunuwa ad-dunuwa min abinda zai hana wani barawo ya matso kusa ba zai iya ba kaifa wa harisuhul maliku bi nafsihi ta yaya za a yi ya iya matsawa shi sarkin kansa shi da yake jagorancin kayansa gidansa ne shi ne ba a ciki saboda ka kaga shi ke kula da gidan tunda shi ya san me aka aje shi ya san kuma suwaye a kofar gidan da zarar ya leko babu abin nan ko an samu sakaci zai dau mataki saboda ka shi ne mai gadin gurin da kansa وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله تيايا zai iya matsowa kusa wato barawa ya matso kusa da wannan gida ya ce zai gisata alhalin daura da wannan gida an zuba masu gadi an zuba sojoji ta yaya zai iya sata ana falam yabqa lil lissi illa al bayt thalith da haka yanzu dai barawo ba shi da gidan da ya rage masa sai na uku fa huwa allazi yashinnu alaihi alqarat to anan ne zai rika kai haraharansa saboda ka sai gidan talaka to malam yace falyata ammali labib hadha almithal haqqa ta'ammul ولينز ولينزله على القلوب فإنها على منواله to mai hankali yayi tunani akan wannan misali kuma ya saukar da wannan misali akan zukata domin zukata suna tafiya ne akan wannan tsari akwai zuciyar da take samun tsaro kamar yadda gidan sarkin da yake samu akwai zuciyar da ba ta samun irin wannan tsaro akwai kuma zuciyar da ba ma komai a ciki da za a tsare to haka zukatan su fa qalbun khala min alkhair kullihi وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان وقد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه قال فقلب ɗayan wannan ɗayan zuciyar khalamin alkhairi kullihi babu wani abu na alkhairi a ciki ko kaɗan tawofinta daga dukkan alkhairi wa huwa qalbul kafir wal munafiq tace zuciyar kafiri zuciyar munafiki fadhalika fadhalika baitu shaytan wannan zuciyar gidan shaytan din ne kad ahrazahu li nafsihi ya bayd ya wato ya jawo shi ga kansa wastawtanahu wato ya da shi nasa ya zauna a ciki kamar a tsaya mai da shi garinsa wattakhadahu sakanan wa mustaqarra ya rike shi a matsayin gurin zama ya rike shi a matsayin matsuguninsa saboda haka gidansa ne duk abin da yake ciki nashi ne gurin zamansa ne shi kuma ne barawa to me zai sata a cikin gidansa kuma ce fa ayyu shay'in yasriqu minhu me zai je ya sata a ciki wa fihi khaza'inuhu wa zakha'iruhu wa shukukuhu ajiyarsa da taskokinsa da komai suna ciki wa shukukuhu duk wasu shakka shakkarsa da yake ta yadawa shakkokin da yake yada suna ciki wa khayalatuhu duk wani tunanin banza da yake sawa suna ciki wa wasawisu duk wani waswasi na banza ya zuba a ciki to me zai sata ya gama mallake wannan zuciya ta zama tashi duk bukatarsa da yake so ya ajiye a cikin wannan zuciya ya je ya ajiye to kuma mai kake tsammanin zai koma yana sata a ciki shi yasa in ka ji an ce in kana samun wasuwasi kana samun wasuwasi kamar yadda za su so cewa su wani abu yana bujuro musu a zuciyarsu wanda wani abin kafirci ne wani abin shakiyanci ne amma zai rika zuwa yana yawo a zuciyarsu annabi da aka gaya wa sahabbai suka gaya masa irin wani ce zaka sarihul iman tarwa zaka mahdhul iman aw qad wajadtumu zaka sarihul iman ce kun ji kuwa kuna jin haka a ranku saboda wani ya zo ya ce ya rasulullah nakan ji wani abu a raina da in furta shi gara in sun tumo daga sama in mutu da in faɗi abin da baki na zuciya ta saka min shi da a ce in faɗa da baki gara a ce na sun tumo daga ƙololo sama na mutu ya rasulullah ya ya zami manzo Allah ya ce awa qad wajadtumu kuma kuna ji dan wannan sabin da ya faɗa sauran sabai suka ce eh kware ko mu ma mukan ji haka ce kukan ji haka ce zaka sarihul iman wannan shine tsantsar imanin gangariyar imanin wato akwai wani abu na imani da shaidan yake kawo hari a ciki inda babu imani shaidan ma ba zai nuko gurin ku ba saboda haka ba abin damuwa bane malam yace wa qalbun قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيطان يجترئ على هذا القلب وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة يحصل له على غرة على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع ما ليش وقلب سيكم زوجي التي قد امتلأ من جلال الله عز وجل ta cika da ganin girman Allah azza wa jalla ta cika da ganin girman ubangiji wa azamatihi da girmansa wa mahabbatihi da soyayyarsa wa muraqabatihi da kawo shi a rai cewa yana ganin ka da abin da kake yi wal haya'i minhu da jin kunyarsa fa ayyu shaytanin yajtari ala hadha al qalb to wani irin shaydan ne zai yi tsaurin ido ya kai ma wannan zuciya hari wa in arada sariqata shay'in minhu idan har ya so ya saci wani abu daga wannan zuciyar fa maza yasrik to me zai iya sata wa ghayatuhu karkarin abin da zai iya yi karkarshen abin da zai yi an yazfara fil ahayin minhu bi khatfatin a wasu 'yan lokuta ya iya cin nasarar wabtar wani abu wa nahbatin ya dan saci wani abu abin a fizge yahsulu lahu ala ghirratin min al abd ya same shi lokacin da ya shammaci bawa wa ghaflatin lokacin da bawa yake kan gafala labudda lahu minha gafalar da dole ne a matsayinsa na dan adam wata rana sai yayi iz huwa bashar saboda shi mutum ne wa ahkamul bashariyati jariyatun alaihi hukunce hukuncen mutuntaka kuma bata gushe ba tana gudana akan sa har wannan lokaci min al-ghaflati irin gafala wasahwi ko rabkanwa wazuhuli ko wato daukewar tunanin mutum tunaninsa ya yi nisa wa galabat tabi ko ɗabi'a ta mutuntaka ta rinjaye shi shi to a irin wannan lokuta shedan zai iya wabtar wani abu amma yayi amma dai a ce ya fito ya nuna tsaurin idansa ga wannan zuciyar yayi gaba da gaba da ita wajen ya saci wani abu a ciki ba zai iya zai iya samun ya ci nasara a wasu 'yan lokuta da bawa yakan kasance a cikinsu cikin halin gafala a matsayinsa na mutum wanda kuma hukunce-hukuncen mutuntaka ba su gushe suna gudana a kansa ba zai iya gafala zai iya rafkarwa zai iya mantuwa to a cikin irin wannan lokaci shedan kuma sai ya ci ribar wata sai ya samu wata yar ƙwarya-ƙwaryar riba da bata taka kara ka karya ba a lokacin shi kenan abin da zai iya samu amma a ce ya wawashe zuciyar wannan ba ba zai iya ba ba zai iya ba saboda ta cika da ganin girman Allah da sansa وقد ذكر عن وهب ابن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية لست أسكن البيوت ولا تسعني وأي بيت, وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسي وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسي ولكن أنا في قلب المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي وهذا معنى الأثر الآخر ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن وقد ذكر عن وهب ابن منبه أن أنبتوا an ruwaito daga wahab ibn munabbih wahab ibn munabbih asalinsa malami ne daga cikin malaman yahudu yahudawa na madina ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau amma yana da karance-karance da ya a littattafansu na yahudawa sun san yahudawa an siffanta su da ilimi ba kamar nasara ba su suna da ilimi suna da littattafai suna da littafin attaura suna da littafan tafsirin attaura kamar yadda kake da tafsirin alkur'ani suna da suma tafsirin attaura sannan kuma suna da fiqhu na malamansu suke bayanin halal da haram kamar yadda kake jin malamai suna bayanin sunna farilla mustahabbi makaruhi to su ma yahudawa suna da wannan sauraka suna da komai da ka sani kana da shi su yahuda suna da shi a rubuce su ma a nasu addinin sauraka al'umma ce da tana da ilimi illa iyaka ta take ilimin nata ta yi abin da ta kai dama zaman shi ya fi haɗari a ɓace a kan ilimi ya fi haɗari sama da a ɓace a kan jahilci bacewa akan jahilci ana sa ran duk sanda ilimin ya haska wa mutum zai dawo kan hanya amma wanda an bashi ilimin ne an bashi hasken ne ya kashe hasken ya nuna baya su ya yadda ya shiga duhu to kaga wannan ba ranar dawowa amma wanda shi bai samu hasken bane shi yasa yake tafiya a duhu da zarar aka ce ga haske ko aka walƙa masa ya gani to zai dawo hanya to shi yasa batan wanda yake da ilimi ya fi muni ya fi zama bala'i da musiba sama da batan wanda yake jahili ne rashin sani ya sa ya ɓace da zarar ilimin ya zo masa in aka yi sa'a sai kaga cewa ya dawo kan hanya sauraka shi bai yahude ne ya yi karance-karancen malam abin da hebrew ne min ahbarul yahud ya yi karance-karance na yahudawa sauraka ya musulunta don haka irin wannan karance-karancen akwai abubuwan da suka yi saura a gunsa in an zauna a wasu lokuta yakan zantar da sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zauna kusa da su a littafanmu muna karanta kaza muna karanta kaza muna karanta kaza wannan yasa ruwayoyinsa irin waɗannan suka ɗan yaɗu to akwai wanda zaka ga gaba ɗaya ya ci karo da abin da alkur'ani ya zo da shi ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan babu ba ba a karɓar irin wannan akwai kuma wanda zaka ga wa'azi ne wato jan hankali ne tsoratar da mutum Allah to wanda dan an hikaito shi ba wani abu akwai wanda kuma zaka same shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tusaddiqu wa la tukadzibuhu bai dace da abin da kuke tare da yake tare da ku ba kwata kwata akwai kuma wanda ya dace akwai kuma wanda yake babu shi a tare da ku bai dace ba kuma bai saba ba to cikin irin abin da yake faɗa yana cewa fi ba'dul kutubil ilahiyya a cikin wasu littattafai da ake jingina maganganun cikin su zuwa ga Allah a wabo a musulunci wannan sunan shi isra'iliyat yace a ciki Allah yana cewa lastu askunul buyuta bana zama a cikin gidaje wala tasauni gidaje ba za su dauke ni ba wa ayyu baitin yasauni ta yaya gida zai ishe ni yalwace ni was samawati hashu kursi inda za a ɗauko sammai duka a zuba ta cikin alkursiyu za ta shige to kamar za ka ibo auduga ka tusa a cikin bulu kun san kursi wa sai a kursi hussamawat wal ard to kursiyu gaba daya inda za a zuba sammai daka zai cinye su shi kuma in aka kwatanta shi da al'arshi kamar ka cire zuban ka ne ka jefar a sahara mai kai sahara ta san kai wani abuwa ko za a zo a ce ka tsare hanya zuban ka ya tsare hanya a sahara to haka kursi yake kalhalka fi sahara fil fala haka haka yazo a afar na abdullahi da abbas ce wasi a kursi samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim shi yasa Allah ta'ala ya fi sifanta al arshin sa da rabbil arshil azim al arshil azim saboda al arshi wanda shine ubangiji ta'ala ce ar-rahmanu ala al arshi istawa to shine wannan akar da yake cewa gida ba zai ba zai yalwace ni ba sammai ma gaba ɗaya a cikin kursiyu na kamar abin ciko ne hashuwa kursiyi kama abin da za ka yi cikon fulo da shi walakin ana fi kalbin mu'min amma ni ina cikin zuciyar babar mu'min alwadi'i mai saukin kai a tariki li kulli shay'in siwaya wanda yake barin kowane abu ba ni ba وهذا معنى الأثر الآخر ما ليتي وانا شيني معنى الأثر الآخر ليكي ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن سمينا بس يلوچيني با قسا تابت يلوچيني با أما زوچي الباوة نمومني تا يلوچيني وانا لا أصل له باشي لا أسلي كمين إراكي يكي تشوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنكره هكذا بدر الدين الزركشي أنكره وقلب المؤمن وقلب فيه توحيد الله sai kuma zuciyar da take da tsoron Allah a cikinta wa ma'rifatuhu take da sanin Allah a ciki wa mahabbatuhu take da san Allah a ciki wal imanu bihi take da imani da Allah wa tasdiqu bi wa'dihi wa wa'idihi take da gaskata alkawarin Allah ta'ala na aljanna ko kuma narkonsa na wuta wa fihi shahawatun nafsi sannan a cikin zuciyar akwai sha'awa ta rai wa akhlaquha da irin ɗabi'un zuciya wa dawa'il hawa wa taba da abubuwan da suke jawo san zuciya suke jawo mutum ya bi ɗabi'ar halittar zuciyarsa wa qalbun baina hadaini da'iyaini sai kuma zuciyar da take tsakanin da'il توحيد داء المعرفة داء الحب محبة لكم داء الهوى والنفس وتتكي تكان أبو بوا قدابي ما سكرنت ما سو واتو جنت wani lokaci abin da ya shafi san Allah da manzansa da girma shi yana janta can bangare kuma guda san zuciya yana jan zuciya ta wani bangare guda فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع ما لهيكي wani lokaci wanda yake kira wato zuwa ga imani yake kira zuwa ga sanin Allah da san Allah da nufin Allah shi kadai ya zamana shine zai karkatar da karkato da wannan zuciya wato abinda zai ja ka zuwa ga sanin Allah zuwa ga imani da Allah zuwa ga ganin girman Allah zuwa ga biyayya ga Allah da ikhlasi shi zai rika jan zuciyar wani lokaci kuma yamilu bi qalbihi da'i shaytan mai jan ka zuwa ga shaydan zuwa ga bin zan zuciya zuwa ga bin wata dabi'a irin ta dan adam wani lokaci shi kuma zai rika jan zuciyar wato kamar yadda tabiya ke laha maddatani تمدها هذه وتمدها هذه وتمدها هذه فهي لمن لما لما غلبت منهما akwai sinadari biyu wato akwai sinadari na alkhairi wanda zai rika shiga cikin wannan zuciya akwai kuma sinadari na sharri shi ma da zai shiga zuciyar to wanda duk ya firin jaye a cikin waɗannan sinadarai guda biyu shine zuciya za ta karkata zuwa gare shi fa hadha alqalb li shaytan fihi matma to wannan zuciyar wanda shaytan yake da wani abu yake da wani abu a hannu a cikin ta wato yake iya fusgar wani abu a ciki to ya fi sare akan ta walahu minhu munazalatun wa waqa'i kuma ya fi kai hare-harensa akan wannan zuciya ya fi kai wato auke-aukensa akan wannan zuciya ko da yaushe zai rika auka ma wannan zuciya zai rika kai mata hari wa yu'ti Allahu an-nasra liman yasha amma Allah yana ba da nasara ga wanda ya so wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim nasara ba daga kowa take ba sai daga Allah shine gagarwa do mai hikima saboda haka irin wannan zuciya mai ita kullum yana cikin fafutuka shaidan ya kawo masa hari sannan kuma mai san su yabi Allah su ma suna jan shi to wanda Allah ta'ala ya so ba shi nasara sai ya rinjaye shaidan wanda kuma shaidan ke da nasara a kansa sai ya rinjaye shi bala yace wa hadha la yatamakkanu ash-shaytanu minhu illa bima 'indahu min silahihi yace to wannan zuciyar shaidan ba zai iya cin nasara ya iya samun galaba a kanta ba sai ya yi amfani da makamin da yake cikinta wato makamin da zai samu a ciki da shi zai yi amfani ya ci nasara a kan zuciyar ya ce fayar kulu ilaihi shaifan fayajidu silahahu indahu fayakhudhuhu wa yuqatiluhu bihi fa inna aslihatahu hiya shahawatu والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من سلاحه يقاتل به يقاتله به فهو الملوم فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكلدا فليس لك اعتذار بالتي تولى الزوجيه وتتولى بانغري akwai san Allah da san manzan Allah da imani da ikhlasi da aiki na kwarai a cikinta ta wani bangare kuma akwai saban Allah akwai san zuciya akwai bin shubha akwai sha'awa akwai wato akwai wannan akwai wannan duka biyin akwai to shedan yana sa rai akan wannan zuciya kuma ba zai gushe ba yana ganin cewa in ya matsa zai yi nasara malam ya ce to abin da ya kamata ka sani kai bawa shaidan zai yi amfani da makaman da ka aje masa a cikin wannan zuciyar da su zai yaƙi ci fa yadkhulu ilayhi shaytan shaidan ya shiga cikin wannan zuciyar fa yajidu silahahu indahu ya ga makamin da yake buƙatar ya yaƙin da shi yana cikin zuciyar فيأخذه سي دوكا ويقاتله به ده مكامن wannan zai yaki zuciyar fa inna aslihatahu domin makaman shaydan ai ba wani abu ne ba wai ba babbai bane ba bindigogi bane AK47 ba wani atomic bomb bane ba a makamansa ash-shahawat wash-shubuhat wal-khayalat wal-aman al-kadiba waɗannan sune manya-manyan makamansa manya-manyan bama-bamansa da rokin-rokin ɗinsa ce ashahawat sha'awa sha'awa ta dukiya sha'awa ta mata sha'awa ta miliki haka nan ashubuhat shubuha da za ta shigo shubuhat da za ta lalata aƙida ko shubuhat da za ta jiwa bid'o'i a cikin zuciyar mutum wal khayalat da wasu abubuwa na tatsuniya wanda ba su da asali ba su da tushe amma dan adam yayi ta tunaninsu yayi ta kawo su a rai wal'amanin kadiba da burace-buracen ƙarya mutum ya rika ganin cewa an shi ya haye ko ya rike shi ko ya rike wane ne ko ya rike wane ne saboda haka shi kawai baya da matsala ko an ba shi wani wuridi wanda idan ya yi shi ya gama matsalar shi sauraka an cika shi da al'amanin kariba burace-buracen ƙarya to waɗannan abubuwa su ne ko manyan makaman da shaidan yake so ya samu a cikin zuciyar bawa da zarar ya shiga ciki ya gansu to ya samu abin da zai yaki bawa da shi ce wahiyar fil kalbi ga su kuma duk a cikin zuciya suke faya da kolo shaitan shaitan ya shiga wannan zuciya faya ji duha inda hu faya kudu ha wa ya sulu biha ala kan sai ya samu wannan a cikin zuciyar shi kenan sai ya ɗauka ya ci gaba da kai hare-harensa da farmakinsa akan zuciya da wannan makaman fa in kana inda al'abdi uddatun atida min al-iman idan bawa yana da shiri gamsashe isasshe na imani isasshen shiri wanda yake na imani ne tuqawimu tilkal hujja wanda za su iya fuskantar da tirjiya a gaban wancan makami na shedan wa tazidu alaiha kuma za su ma dara na shedan din intasafa mina shaitan sai ya ci galaba akan shaitan idan ya yi tanadin imani mai ƙarfi da ma'arifa sanin Allah da ilimi nagartacce to ya samu makaman da zai yafi na shaitan din to sai ya murkushe shaitan shaitan ba zai galaba a kansa ba wa illa in ko ba haka ba fa dawlatu li aduwihi alayhi to shikenan nasara rinjaye tana ga makiyinsa a kansa wala haula wala quwwata illa billah alice la haula wala quwwata illa billah fa idza adina al-abd li aduwihi to idan bawaye wa makiyinsa izini iso yace a bashi dama ya shigo wa fataha lahu baba baiti ya bude masa kofofin kofar gidansa wa adkhalahu alayhi ya shigo da shi cikin gidansa wa makkanahu min as-silah yuqatiluhu bihi yace ga makomi nan ka dauka ka yake ni da shi fa huwa al-malum wala ce to ya zargi kansa kuma waje da gaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu ya zargi kansa shi yasa a cikin addu'a waddawa cikin irin hukubobin da yake faɗa cikin hukubobin da yake faɗa na yawan saban Allah ya ce yawan saban Allah idan bawa ya cika yi baya koma ga Allah to tarin makamai ne yake ajewa abokin gabansa runduna ce yake ƙara kawo masa na madadi da ɗauki yake kawo abokin gabansa don ya yake shi ya yi dogon bayani akan wannan ya ce fanafsaka lum ya ce fanafsaka lum ka zargi kanka wala talumil mataya kakkace za ka zargi abin hawanka a zargi kanka wa mutkamidan falaisa laka atizaru ka mutu da bakin ciki baka da wani hanzari saboda ka kai ka jawo kanka ba wani ya ja maka ba saboda ka ashe sai mun yaki shedan sai mun fitar da abin da yake cikin zuciyarmu sannan za mu iya cin galaba akan shedan kadan ba haka ba kuwa to mu ne za mu taimaka wa shedan da kanmu mu ba shi makamin da zai yaƙe mu kuma daga baya mu zo muna zargin wani ba kanmu ba saboda ka kada mu zargi kowa sai kanmu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh